أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS Islam Alkitabu wa Sunna, muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa a gare shi da ya ba mu iko da dama muka haɗu da ku. a darasinmu na hudu wato darasi mai taken yadda ake haɗa nasoshi domin rashin fahimtar yadda ake haɗa nasoshi yana daga cikin abin da yake sawar rigima tana kaurewa a tsakanin ɗaliban ilimi da malamai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya to kafin mu shiga cikin karatunmu ga dangadan akwai wani alkawali da muka yi cewa shine ka'idodin da malamai suka kafa don saboda idan aka samu kafin a ce magana ta warware 'yar uwarta sai cikin waɗannan sharuɗa guda takwas an samu ɗaya daga cikinsu sun haɗu ko kuma dukan takwas ɗin gaba ɗai ko wasu daga cikinsu. Waɗannan baiti guda biyu ne malamai suka kawo. Fittana ƙudi mina shuruɗi wihdatun saman, wihdatul mawdu'i wal mahmuli wal makan, wihdatul sharti wal idafatil juz'il kulli, alƙuwatul fi'lu aidan wa akhiran zamani ko alƙuwatul fi'li. fi tanaqudi at-tanaqud shine magana ta warware juna kafin a ce magana ta warware yar uwarta min shuruti akwai sharuɗa wahdatun saman guda wato takwas waɗanda sun haɗu gida takwas kenan sun karkasu gida takwas wahdatul mawdu'i ya zamanto al-mawdu' nam al-mawdu' ba ana nufin al-mawdu'u ba irin wanda ake cewa mawdu'i na kaza a larabci na ana ana nufin abinda malaman wato ilmul kalam da ilmul jadl da ilmul mantiq suke kiransa al-mawdu' malaman nahwu suna kiransa al-mubtada sannan kuma wato abin nan malaman balaga suna kiransa al-mahkumu alaihi wahdatul mawdu' ya zamanto mawdu'i ɗaya ne ai masa hukunci masu warware juna amma da ya zamanto mawdu'i bi ne babu matsala yanzu misali idan nace idan nace al-ilmu nafi'un ilimi yana da amfani to in nace al-ilmu laysa bi nafi'in ilimi baya da amfani to kaga na an samu matsala amma in nace al'ilmu nafi'un ilimi abu ne mai amfani aljahlu laisa bi nafi'in jahilci bai da amfani kaga akwai bambanci tsakanin al'ilmu da aljahlu kuma babu mamaki hukuncin da za a yi musu ya bambanta ina fata an fahimce ni shine al-mawdu'u wal mahmul al mahmul shine abin da suke kira al khabar an gane ko da ilimi wato na nahau an gane ko sannan kuma al mahkum kenan shine abin da ake kira a ilmul balaga al mahkum to su malaman wato ilmul mantiq da ilmul jadal da ilmul kalam suna kiransa wato al mahmul shine yanzu misali idan nace ash-shamsu tali'atun rana ta, ta bullo kuma nace ash-shamsu ghairu tali'a rana bata bullo ba to kaga nan ghairu tali'a kin nan khabar kin ya ci karo da tali'a amma idan ya zamanto ba su ci karo da juna ba nan babu matsala yanzu in nace ash-shamsu tali'atun kuma ashamsu mudi'atun rana ta fito rana tana haske babu matsala babu cin karo da juna wahdatul mawdu'i wal mahmuli wal makan wal makan kuma ya zamanto koko sun ci karo ne ta fuskar wato guri kenan ko bagiri misali idan muka ci wato aljawu baridun iska yana da sanyi ko sarari yana da sanyi aljawu harun iska kuma ko sarari yana da zafi to idan ina nufin a lokaci ɗaya to sai ya zamanto a saman dutse nake nufin misali akwai sanyi amma a ƙasa ƙarƙashin ƙasa akwai zafi to kaga nan babu matsala amma bayyuwa bagire ɗaya ya zamanto shi yana da sanyi kuma yana da zafi kuma a lokaci ɗaya ina fata an fahimce ni sai malamai suka ce wahdatu sharti ko ko sharadi ya ci karo da juna misali malamai suka ce idan na ce Muhammadu ya ci jarabawa Muhammadu bai ci jarabawa ba wannan magana ta ci karo da juna amma idan sharadi ya bambanta babu matsala idan yayi kokari zai ci jarabawa idan bai yi kokari ba ba zai ci jarabawa ba kinan kaga nan an samu bambanci wal idafa da kuma wahdatul idafa kenan ya zamanto abinda aka danganta shi zuwa ga abu guda ne ba idafa ba kuma irin ta nahau misali mu ce kitabullahi nan idafa danganta abu zuwa ga wani abu al-isnad kenan abinda suke kiransa al-isnad a cikin ilimi na balagha an gane ko shine misali in nace al-ilmu mutaghayyirun al-ilmu ghairu mutaghayyir ilimi abu ne mai canzawa ilimi abu ne wanda baya canzawa wannan magana ta warware juna amma idan ina nufin ilmu al-mudafu ila Allah ilimin da aka danganta zuwa ga Allah al-musnadu ila Allah wanda aka danganta zuwa ga Allah baya canzawa wannan haka yake idan kuma nace al-ilmu wato ghair mutaghayyir wanda baya canzawa kenan ilimin da aka danganta zuwa ga Allah shine baya canzawa al-ilmu mutaghayyir ilimi yana canzawa shine ilimin da aka danganta zuwa ga dan adam domin mantuwa tana iya shigowa kuskure yana iya shigowa ban sani ba kuma fahimci wannan sai kuma aljuz'ul aljuz'ul kullu ko aljuz'il kull aljuz'il kulli shine kuma abu ya bambanta ta fuskar gaba daya da rabi idan misali na ce shekara kwana 360 ne shekara kwana wato 180 ne wannan magana ta ci karo da juna amma idan ina nufin a'a shekara rabin ta nake nufi kwana 180 wannan babu matsala kenan kuma shekara gaba ɗaya ɗinta kwana 360 misali kenan alquwwatul fi'lu ko alquwwatil fi'li in an ce alquwa da larabci shine abin da yake nufin wato ƙarfi alfi'lu kuma aiki amma na ana nufin alquwa shine abin da yana iya ya kasance alfi'lu shine abin da ya kasance kenan yanzu idan na ɗauki ƙwayar hatsi na ce wannan zangarniya bakwai ce ta hatsi to nan in ina nufin alƙuwa tana iya ta kasance wannan babu matsala amma bil fi'li bata kasance ba sai an shuka ta Allah ya bata wato izini ta fito har ta kasance to wannan lokaci zangarniya bakwai idan sun kasance ta ga bil fi'li ta kasance aidan wa akhiran zamani da kuma wato zamani idan zamani ya ci karo da juna to nan magana za ta ci karo da juna amma idan zamani ya bambanta wannan babu matsala kuma na ka misali ko a cikin darussan da suka gabata wato kamar abin da ya shafi wato ayoyin da suka zo suka halatta waɗansu abubuwa daga baya suka haramta ko waɗansu suka haramta daga baya suka zo suka halatta ko hadisan da suka zo suka haramta waɗansu abubuwa kuma daga baya waɗansu hadisai suka zo suka halatta ko hadisan da suka halatta wani abu daga baya waɗansu suka zo suka haramta ko ko ayoyin da suka halatta wani abu hadisai suka zo suka yi bayanin wannan hukuncin yanzu ya tashi an haramta shi ko ko hadisan da suka zo suka halatta wani abu ayoyi suka zo suka nuna an haramta ayoyin ba su ci karo da juna ba hadisan ba su ci karo da juna ba ko kuma ayar da hadisin ba su warware juna ba domin lokacin nasu ya bambanta maslaha hukuncin ta kai inda za a hana ta ko ko za a halatta ta shi yasa Allah subhanahu wataala ya halatta ko ya haramta don haka wannan bayanai ne masu muhimmanci za su taimakawa a lokacin da maza a tattauna kan wata mas'ala ba sai an tada jijiyoyin wuya ba a tsakankanin ɗalibai Allah ya taimake mu to ƴan uwa littafi biyu ne muke tafiya a kan su sune umda wato littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Muhammad al-Amin al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti al-Allama da kuma as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi idan kuma wani abu ya bijiro kuma muna karawa tare da bayanin yadda matsalar ta samo asali da kuma wani fanni ne ake danganta ta zuwa gare shi saboda a samu fahimtar matsala da kyau da haka muna cikin suratul baqara ne yanzu bayanin mu na gaba za mu koma ne a cikin daf'u ihamil ittirab a wajen aya inda Allah subhanahu wata'ala ce hudan lil muttaqin alqur'ani shiriya ne ga masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala to mun kawo bayani inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ma annabinsa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka shiryar da wanda kake so a wasu kuma ayoyi sai Allah nuna manzo yana iya shiryarwa misali ayar da take cikin suratu wato abin da suratu shura aya ta 52 wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ay wa innaka la tahdi nas ila siratin mustaqim kai kana shirya suwa to kaga wanda yake son ya nemo kuskure a cikin alqur'ani sai ce to ya an kai aka ce baya shiryarwa kuma aka ce yana shiryarwa shine malamai suka ce abinda ake nufi baya shiryarwa ma'ana ya ɗora mutum bisa ga addinin musulunci wannan aiki ne na Allah amma kuma yana shiryarwa wato ma'ana yana iya yin bayani kina sai zamanto kalima ta hidaya wani lokaci tana zuwa da ma'anar wa'azi da bayani kamar yadda darasi na gaba- ya gabata ya muka bayanin wannan wani lokaci kuma tana zuwa da ma'ana ta shiryarwa ɗora mutum bisa ga tafarki na gaskiya wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanta da wannan Allah ya mana jagoranci mas'alar mu ta gaba har yanzu cikin dai wato littafin daf'u ihamil iftirabi ne domin shi malam wannan bai kawo ba nace zamu bi ayoyin bisa ga tsari kenan zamu dubi idan wannan ya ketare wannan aya wannan ya kawo wannan sai mu kawo ko kuma idan mun ga akwai damar mu ƙara wani abu kuma zamu kawo dan kan mutum ya duba littattafan wani lokaci bai cimma wata mas'ala ba domin muna haɗawa ne da abin da yake cikin littattafan waɗannan guda biyu da abin da kuma zai iya zuwa wanda muka hakal- hankalta mishi الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يكي تشيوا قوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم للي وأندنا كافرتا سواء عليهم ديدين أكنسو دتي واتو مكافي سن يدريكو متتيا كري أويا أأنذرتهم shin kayi musu wa'azi am lam tunzirhum ko ba ko ba kai musu wa'azi ba kenan sawa'un inzaruka alaihim aw adamu inzaruka alaihim la yu'minun ba za su yi imani ba to kaga malam yace hadhihi al-aya tadullu bi zahiriha ala adam imanil kuffar wannan zahirin wannan aya karara yana nuna kafirai ba za su taɓa yin imani ba kiran kaga wa'azi bai da wani amfani ma sai a daina yin wa'azi tun da ba za su yi imani ba sai yace wa qad jaa fi ayatin ukhar an samu cikin waɗansu ayoyi da suka zo daban ma yadullu ala anna ba'd al-kuffari yu'min waɗansu sashen kafirai suna yin imani yu'minu billahi wa rasulihi suna yin imani da Allah da manzonsa rai da kuma sauran rukunnan imani abin da ake nufi kenan ka qaulihi kamar faɗan Allah subhanahu wa ta'ala qul lil ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kenan a cikin suratul anfal Allah ya ce ka gaya ma waɗanda na kafirta idan suka wato eh, kame daga kafirci za a yafi musu abin da ya gabata wa ka qaulihi kuma kamar faɗar Allah kadhalika kuntum min qablu ai kamar haka kuka kasance kafirai aya ce cikin suratul nisa famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku ni'ima kuka musulunta sannan kuma da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa min haula man yu'minu bih daga cikin waɗannan akwai wanda zai yi imani da shi ma'ana wato kafirai to kaga nan akwai matsala kenan ya za a yi a ce ba za su yi imani ba kuma a ce a'a za su yi imani shine sannan kuma abinda malamai suka ƙara shine cewa bayan ma waɗansu ayoyi sun nuna kuma a wannan zamanin muna gani so da dama za a yi da'awa sai ka iske wani ƙauye an samu waɗansu sun musulunta ko a wani gari waɗansu sun musulunta an gane ko kenan bil mushahada muna ganin kuma waɗansu mutane suna imani ƙarawa da ƙaro kenan wa wajhul jam'i zahirun ya malam ya ce fuskar da za a haɗa waɗannan ayoyin abu ne wanda yake bayyane amma kuma malam ai sai a ce bayyane ga, ga malamai ko wa huwa annal ayata min al-amil makhsus daga cikin amsar da malamai suka bayar shine tana daga al'am abu ne wanda yake ya haɗe amma al-makhsus an keɓance shi da an kace innal ladhina kafaru ya shafi dukkan kafirai amma an yi taksisin sa ma'ana an keɓance shi an takaice takaitace wato an takaita aikinta li'annaha fi khususil ashqiya'i wannan aya tana magana ne akan waɗanda wato taɓaɓɓi marasa arziki alladhina sabaqat lahum fi ilmi Allahi shaqawa waɗanda Allah ya san tabbat ya san cewa ba za su yi imani ba al-musharu al-mushari ilaihim waɗanda aka yi nuni zuwa gare su bi qawlihi da fadar Allah innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗanda kalimar Allah ta tabbata akan su ba za su yi imani ba a wata qira'a kalimatu rabbik walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kowace aya ta zo musu ba za su yi imani ba kenan hatta yarawul azab alim har sai sun ga azaba mai radadi ina fata an fahimce ni malam yace wa yadullu li hadha at-takhsis abinda ke nuna cewa an yi takhsisin wannan aya qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala khatama Allahu ala qulubihim su waɗannan kafirran waɗanda Allah ya san za su mutu akan kafirci Allah ya rufe zukatansu ko kuma in ji malaman zaure ya yumƙe zukatansu ko ya yumƙe akan zukatansu don haka wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗa waɗansu malamai kuma suka tafi cewa in ji malan wa ajabal ba'du bi annal ma'ana la yu'minuna ma dama tab'u ala qulubihim kidan ba za su yi imani ba matukar wannan rufin yana akan zukatansu wa asma'ihim kuma akwai rufi wato akan jinsu asma'ihim da ainun na ba da alhamza ba domin asma da alhamza yana nufin sunaye jam'i ne na wato alismu shi ko asma da ainun shi ko jam'i ne na as-sam'u wal ghishawatu kuma matukar wannan rufi na ido yana akan su ala absarihim tana akan ganin su fa in azala Allahu anhum dhalika bi fadlihi idan Allah yayi niyyar yi musu wato falala an gane ko da falalarsa ya jayi wannan rufin amanu za su yi imani kinan sai zamanto matukan wannan rufin yana akan su ba za su yi imani ba idan dai muka duba duka waɗannan maganganun ba su ci karo da juna ba wanda Allah ya nufi zai yi imani lokacin da Allah ya so shi da imani sai ya jayi rufin kinan kaga zai yi imani amma wanda kuma ya tabbata akan shi ba za a jayi rufin ba ba zai taɓa yin imani ba to kaga wannan abu ne wanda kina da muhimmanci sosai ya kamata a ce ɗaliban ilimi wato sun fahimci wannan da kyau domin fahimtar irin waɗannan nasoshin yana taimakawa wajen fahimtar juna da kuma tafsiri da kuma da'awa da kuma ganar da masu karamar fahimta da kuma ganar da waɗanda suke son su kawo shubuha a cikin alkur'ani mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi shine har yanzu a cikin littafin daf'u ihamil ibtirab an ayatil kitab a aya ta bakwai malam ya kawo wani bayani yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala khatama Allahu ala qulubihim Allah ya yumke zukatansu wa ala sam'ihim kuma Allah ya yumke jinsu to anan akwai mas'ala guda biyu malam ya kawo daya malam bai kawo daya ba za mu yi ƙoƙari bayan mun kawo ta mallan sai mu kawo guda domin abin yana da yawa sosai yace mallan yace wannan aya tana nuna cewa hadhihi al-aya tadullu bi zahiriha ala annahum majburun an tilastar da su domin mi domin wanda aka rufe zukatansa aka wato sanya rufi akan ganinsa sulibat minhu al-qudra ala al-iman an jaye mishi iko akan imani an zare masa kenan sannan kuma waɗansu ayoyi suna nuna inji malan su kafirai wa qad jaa fi ayatin ukhar ma yadullu ala anna kufrahum waqi'un bi mashi'atihim wa iradatihim wadansu ayoyi sun nuna a'a kafircin nasu ya zo ne da yardar su kamar fastahabbu al'ama ala al-huda kamar yadda zo a cikin suratu fussilat da Allah ya ce fa amma wato wa amma thamud fa hadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda wato samudawa mun yi musu bayani mun turo musu annabi yayi musu bayani amma sai suka zabi al'amama kamta kafirci kenan alal huda akan shari'a sannan Allah ya ce ulaika alladhina istarawu ad-dalalata bil huda waɗannan sune suka sayi suka sai ad-dalala bata bil huda da shari'a kenan kaga kamar sune suka saya da kansu kenan da yarda su wal azaba bil maghfira kuma suka sai azaba da gafarar Allah subhanahu wataala sannan kuma wani wuri Allah ya ce faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama ya imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafirce sannan kuma wani lokaci za a ce da su zalika bima qaddamat aydikum a ranar tashin alkiyama wannan shine abin da hannayenku suka gabatas ba wai ana nufin kawai hannaye ba a'a abin da kuka gabatas saboda hannu yana daga cikin gabban da suka fi yawan aiki wani lokaci sai a danganta shi zuwa ga hannun dan adam libi sama qaddamat lahum anfusuhum a cikin suratul ma'ida yayi muni abinda wato rayukansu sun ka gabatas kaga nan an kira rayuka to da haka me yasa aka ce rayuka saboda rayuka su ne masdar kenan ta hanyar rayuwarka ne kake iya gabatar da komai da komai sai malam ya ce abinda wal jawabu amsa anna al khatma wat tab'a wal ghishawata waɗannan rufi da akwai akan zukatansu da kuma jin su da ganin su al maj'ulata ala asma'ihim waɗanda aka sanya akan jin su wa absarihim da ganin su wa qulubihim da zukatansu kullu zalika iqabun min Allah lahum dukkan shi wato wato sakamako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ala mubadaratihim lil kufri saboda sun yi gaugawar wato kafirce ma ayoyin Allah wa takdhibir rusuli sannan suka ƙaryata manzanni bi ikhtiyarihim wa mashi'atihim sun zaben makansu wannan wato kuma tare da son su fa aqabahum Allah bi adami tawfiq sai Allah yayi musu uquba azaba ya hana musu wato tawfiki dacewa jaza'an wifaqan sakamako ne wanda yake dace da su kama bayyana hu ta'ala bi qawli kamar yadda Allah ya bayyana wannan a cikin ayoyi daban-daban bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya rufe zukatansu saboda kafircin su ma'ana ba su da niyyar imani akwai wani girman kai da ke cikin zukatansu wanda suke ganin sun fi karfin a ce musu Allah ya ce sun fi ƙarfin su yi ma annabawa biyayya saboda waɗansu dalilai da ke cikin zukatansu waɗanda suke bayyanawa na ƙarya sai su bayyana a bakinsu cewa su ba za su yi imani ba saboda ba su gane ba su ba za su yi imani ba saboda manzo ba mai kuɗi ba ne ba za su yi imani ba saboda waɗanda suka bi manzo ba masu kuɗi ba ne ko ƙasƙantattun mutane ne da dai sauran soki burutsu da suke faɗa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru sun yi imani sun ka kafirce fatubi a ala qulubihim sai Allah ya rufe zukatansu sun yi imani ko sun yi imani da bakin su suka kafirce da zukatansu ko kuma sun yi imani farko farko amma daga baya sai suka ga wahala ba za su iya jure ma wahalar da ke cikin addinin musulunci ba sai suka kafirce sai Allah ya rufe zukatansu kenan sai ya zamanto kamar kuma yadda Allah ya faɗa a cikin suratu wato abin nan al-an'am ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة زامو جوية زكاتنسو دكما غننسو كو غننسو كما لم يؤمنوا به أول مرة كما يدب سي إيماني دا القرآن بفرقو غاشي سنغاني أما باسا سنغاني كما كما يدى الله فتا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم lokacin da suka karkace sai Allah ya karkata zukatansu kinan sakamako ne fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai rashin lafiya fazadahumullahu marada sai Allah ya ƙara musu rashin lafiya ko kuma wadansu malamai suka ce Allah ya ƙara musu matsayin du'a'u ne kina akwai fassara biyu barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ce yayi tsatsane a zukatansu abinda suka kasance suna aikatawa ila ghairi zalika min al-ayat kuma wato akwai ayoyi da dama waɗanda suke ɗauke da irin wannan ma'ana to wannan shine kenan sai ya zamanto an nuna cewa can Allah ya rufe zukatansu kamar ba tare da yardar su ba a'a saboda gaugawa ƙarye ta gaskiya shi yasa abinda ake so ga mutum idan ya ji wani abu kada ya saurin ƙaryatawa ko gaskatawa ya bari har ya samu dalili domin shaidan idan ka ƙaryata abu da gaugawa kai yi nisa a ciki daga baya ka gane gaskiya ne akwai wuyar ka dawo ko kuma idan ka san gaskiya ka bijire mata to Allah subhanahu wataala zai barka da dubarar ka da wayonka Allah kai mu nasari mas'ala ta biyu wadda bata zo cikin littafi ba da Allah ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim idan muka duba qulub jam'i ne Allah ya rufe zukatansu wa ala sam'ihim shi ko sam'u as-sam'u guda ne ba a kawo shi jam'i ba ina fata an fahimce ni absarihim jam'i ne al-basar jam'i ne to sam'ihim as-sam'u guda ne ba ya kamata a ce wa ala asma'ihim sai an ka ce wa ala sam'ihim to ka gani wani zai ce to ai ji guda aka ci sai malamai suka ce to nan ya kamata a yi taujihin wannan wannan kenan mas'ala da malam ya kawo ta farko tana da alaka da aqida ne domin almashi'a tana da alaka da aqida amma wannan kuma mas'ala tana da alaka ne da luga wadda zan kawo a yanzu to mi ya aka samu mafita waɗansu daga cikin malamai suka ce sam'ihim abin da ya sadu cikin alqur'ani ba a kawo shi jam'i ba saboda asalin kalima ta as-sam'u masdar ne sami'a yasma'u sam'an to shi ko masdar idan ba a hankalta ma ya koma suna ba to ba a yin jam'in sa duk da yake akwai sabani shin ana masa jam'i ko ba a yi masa jam'i zance mafi inganci ana masa jam'i kamar yadda malaman kufa suka faɗa duk da yake malaman basra sun ce ba a yi masa jam'i ibnu malik a cikin alfiya yake cewa wa na'atu bi masdarin kathira faltazamul ifrada wat tafkira wa na'atu ma'ana masu magana da yaren larabci ko kuma malaman larabci sun yi na'atu da masdar kasiran da yawa a cikin zancensu faltazamul ifrada amma kullun yana zuwa shi mufrad shi masdar wat tazkira kuma yana zamantowa muzakkar to kenan sai zamanto kullun masdar yana zamantowa mufrad idan tana nufin yana nufin in an yi sifa da shi ne to kenan yana tare da malaman kufa idan kuma yana nufin a'a ko a wani lokaci baya canzawa kenan yana tare da malaman basra wat tazkira kuma yana nufin kullun ya zamanto muzakkar to akwai masdarkin da kuma muannath ne inji malamai sai dai yana nufin banda wannan sai ya zamanto yayi istithna'i amma idan yana nufin kullun masdar muannath muzakkar yake zuwa baya zuwa muannath wannan ita ma magana malamai sun ce akwai kuskure a cikin ta domin akwai masadir waɗanda sun zo da ta'un kaga salla yusalli tasliyatan akwai ta'un zakka yuzakki tazkiyatan naha yunahi tanhiyatan zuwa zuwa ƙarshe to kuma masdar an yi jam'in sa a cikin alqur'ani kamar yadda malamai suka faɗa kadiba cikin tashihatul lughawiyya na ash-shaykh Abdul Latif Shuwayrif ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا بيتي ظنا با كاغنا ظنونا jam'i ne na avannu zanna ya zunnu zannan kenan tunda alqur'ani ya zo da shi dole a yadda da shi kenan a takaice ala sam'ihim sam'u masdar ne an hankalta ma cewa wato matsayinsa masdar ba dole bane sai an yi masa jam'i waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a'a wa ala sam'ihim saboda shi ji abu ne wanda yake ɗaya idan yanzu misali muna kallon tv to kallon mu yana iya bambanta domin tana yiwa wani yana kallo tsakiya wani yana kallo ta gefe wani yana kallon ta ta dama kenan ba za mu iya kallon ta kallo iri ɗaya ba wani ma idan ta baya ne kaga ganin da zai mata ba irin namu bane amma as-sam'u waɗansu malamai suka ce ji shi ɗaya ne idan malami yana zaune yana wa'azi mutane suna kewaye da shi jin su iri ɗaya ne shi yasa nan an hankalta ma as-sam'u abu ne wanda yake ɗaya wallahu ta'ala a'lam to shine abin da dai malamai suka faɗa kenan a cikin wannan mas'ala kenan mas'ala ce wadda tana da alaka da lugha ba ta cikin waɗannan littattafai ni ne na kawo ta saboda Allah subhanahu ta'ala ya sana tuna da wannan mas'ala wallahu a'lam mas'ala ta gaba in uwa musulmi za mu komo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha domin ita ce take zuwa a cikin tsarin jerin ayoyi kafin mu tafi cikin wato wancan littafin daya shine malam yace mas'ala ta bakwai fa in qila idan aka ce المخادعة يودرة إنما تتصور في حق من يخفى عليه الأمور أنا حنكل تامتا أنا إيا حنكل تشيوى تنا إيا كسن تشيواني أتكين حق وند الأمر سكي بويوا إزوا غريشي ليتم الخداع في حقه دان سبو دا يودرة تتبتا أحق إنسا يقال أنا تشيوى على ربتي خدعه ya yaudare sa, idza arada bihil makruha idan ya yi niyyar mummunan abu wanda bai da kyau izuwa gare shi, min haithu la ya'lamu ta hanyar da bai sani ba, wallahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki, la yakhfa alaihi shay'un babu abin da yake ɓoyuwa a gare shi, fa kaifa qala ya kuma akai Allah ya ce yukhadi'una Allah suna yaudara Allah. to anan an ce suna yaudara Allah kuma alhali kuma Allah ya san komai wallahu bi kulli shay'in aliyu Allah masani na ga dukkan komai to ya za a yi a ce kuma suna yaudara Allah malam ya ce kulna za mu ce ma'anahu ma'anarsa rasulullahi kenan suna yaudarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka qaulihi ta'ala kamar yadda zo a cikin wata wato aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala, Innan lazina yubayi'unaka waɗanda suke yi maka mubaya'a, inna ma yubayi'un Allah, Allah ne suke yi ma mubaya'a. Mubaya'a shi ne ka ɗora hannunka a hannun wani kai masa mubaya'a idan da hannu ne. To, kenan tunda da hannu ne sahabbai suka yi ta don ya faɗa a can gaba, yadullahi fauka aidihim. Ka ku ba hannun Allah ba ne yake akan hannayensu. Wa ƙauluhu ta'ala da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, man yuti'ir rasula duk wanda ya yi manzo da'a faqad ata Allah haƙiƙa ya ma Allah da'a kinan ku wanda bai yi manzo da'a ba bai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a ba ina fatan an fahimce ni to dan haka wannan ɗaya ne daga cikin maganganun da malamai suka kawo au ko ko malam yace ga wata amsa samma nifaqahum khida'an ya Allah ya ambaci ya kira munafincin su yaudara lishibhihi bi fi'lil mukhada'a domin suna yin aiki ne irin aiki na mai yaudara shi yasa ya kira wannan aikin ba wai dan saboda suna iya yaudara Allah subhanahu wata'ala ba kenan saboda aikin nasu aiki ne irin na mai yaudara sai Allah ya kira su yukhadi'un Allah suna yaudara Allah domin aiki ne irin na masu yaudara suke aikatawa ina fata an fahimce ni to wannan shi ma ɗaya ne daga cikin maganganun da malamai suka yi amma anan sai mu ce wannan mas'ala ta samo asali ne daga abubuwa guda biyu na farko shine aqida domin a aqidar musulmai babu abin da yake boyuwa ga Allah ayoyi sun tabbatar da wannan kuma duk musulmi yayi imani inda musulmi ne cikakken musulmai ba kuma ba jahili ba ya san babu abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda ayoyi da dama suka yi bayanin wannan wallahu bi kulli shay'in alim inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين da sauran ayoyi to kina a aqidar musulmi babu abin da ke boyuwa ga Allah to ya za a yi a ce an yaudare shi kuwa mas'ala ta biyu kuma tana da alaka da lugha domin ya ce manzo ake nufi kinan nan an shafe mudaf an kawo mudafun ilaihi a wurinsa kamar yadda malamai suka ce shi yasa ce yukhadi'una rasulullahi ake nufi to anan malamai sun yi maganganu da dama yukhadi'una waɗansu malamai suka tafi cewa su munafikai suna yaudara Allah ba sai an yi tawilinsa ba domin abinda haƙiƙanin maganar take nufi shine cewa su da yake ba su san Allah ba ba su yi imani da Allah ba ba su san haƙiƙanin Allah ba sai suna ganin suna iya yaudara Allah a aƙidar su ne Allah ya yi magana shi yasa ce yukhadi'una Allah a imanin su kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul tauba يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم منافقai suna tsoron a saukar da sura wadda za ta ba su labarin abin da ake cikin zukatansu to nan Allah ya yi magana ne akan masu imani domin su basu yarda ba ma akwai sura wadda take sabka daga wajen Allah amma ku masu imani da kuka yi imani da akwai sura da take sabka daga wajen Allah to sai Allah ya magana da irin imanin ku ko da fahimtar ku ko da aƙidar ku ban sani ba ko mun fahimta kenan su a aƙidar su suna ganin sun yaudari Allah waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a nan abinda ake nuhi da yukhadi'una Allah nan ba yukhadi'una Rasulullah bane yukhadi'una dinallah suna yaudara addinin Allah kenan saboda suna ganin sun yaudari addini ne sun shiga addini dan saboda su yi cuta ko ko yukhadi'una Rasulullah suna yaudaran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yukhadi'una allazina amanu suna yaudarar waɗanda suka yi imani to idan muka duba duka wannan babu matsala wanda duk ya yaudari manzo ya yaudari waɗanda suka yi imani ya yaudari addinin Allah kuma a haƙiƙani ya yaudari Allah domin ya shigo cikin addinin Allah don ya tunkuɗe makansa hukuncin kafirci in ji malamai ya zamanto zai amfano da damar da ke cikin addinin musulunci alhali shi ba musulmi ba ne to ina fatan wannan mas'ala ita ma insha Allahu ta'ala yan uwa tana yiwa su fahimce ta na dai iya kokari in dan kusanto na da ita wallahu ta'ala alam mas'alan mu ta gaba ita ce mas'ala ta takwas a cikin shi wannan littafi na as'ilatul qur'anil majid wa azwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa husira al-hasara al-fasada fil munafiqina Allah ya keɓance ɓanna a cikin munafikai bi ƙaulihi da Allah ya ce, ala innahum humul mufsiduna ala ku saurara innahum su humul mufsiduna su kadai ne mabannata domin asalin damirul raf'i almunfasil idan aka kawo shi kama anta da anti da antuma da hum dan karfafa ma'ana ma'ana ana iya wadatuwa da shi aka kawo shi to yufidul hasr yana nuna abin ya keɓantu yana daga cikin abin da ake ce ma alƙasru ko alhasru a cikin ilimin balaga da cikin usulul fiqh shi alƙasru a ce an takaita abu kaza zuwa ga wani to kala daban-daban ne sai cikin ilimin balaga da cikin usulul fiqh akwai qasru mawsufin ala sifa wa qasru sifa ala mawsufin a takaitar da sifa ga wani mutum ko ko a takaitar da mutum akan wata sifa ko kuma alqasru al-idafi da alqasru al-haqiqi da wanda yake haƙiƙi ne ya tabbata ko ko akwai wanda bai tabbata ba ba ana nufin hakikanan hakikatan abin da ake nufi kenan ba wannan sai cikin ilimin usulul fiqhi da cikin ilimin balaga mutum zai fahimce shi da kyau malam yace wa ma'lumun abu ne wanda yake sananne anna ghayrahum mufsid ai ba munafikai dai suke banna ba kafirai ma suna yin banna cikin musulmi ma akwai masu yin banna kuma banna abu ce wadda ba wanda ma zai iya tsero tserewa zuwa gare ta zai iya tsere mata domin zaka iske akwai banna mai yawa akwai banna yar kadan wadda har musulmi suna aikata ta qulna malam yace zamu ci al muradu bil fasadi abin da ake nufi da ɓanna a nan, an gane ko, almuradu bil fasadi, alfasadu bin nifaq, yin munafinci ake nufi, wa hum kanu muhtassi na bihi sun kasance su ne suke ɓanta daga wannan ɓanna. Kenan sai zama to alƙasrul idafi ne, ba haƙiƙi ba ne, ma'ana ana nufin su kaɗai suka ke ɓanta da ɓanna, ɓanna ta munafinci, ba wai kowace irin ɓanna ba. da haka hum din nan an ƙara shi dan ana iya cewa ala innahumul mufsiduna su ne mabannata sai aka ce ala innahum humul mufsiduna su kadai ne mabannata idan za mu fassara shi amma ana nufin su kadai ne mabannata da bannata munafinci ko kuma sai zaman to qasrun idafi ne ba haƙiƙi ba domin kamar an ce su kadai ne adda bannata munafinci hakikatan su kadai ne suke dauke da bannata munafinci ko kuma ya zaman to qasrun ne idafi a'a an ce su kadai ne mabannata shine waɗansu suke kira iddi'ai ma'ana su kaɗai ne maɓannata domin an kalli ɓannar waɗansu to tasu tafi su ta girma ɓannan munafinci ta fi ta kafirci shi yasa munafikai za a kai su ƙarƙashin wutar jahannama innal munafiqina fi darkil asfali minan nar sannan idan aka dubi ɓanna ta musulmi bata kai ta munafikai ba kina sai zamanto idan ana kallon ɓannar su ba ma a kallon ɓannar kowa kamar ma ɓannar wani ba in akwai tasu ba a mazancen ta wani ina fatan an fahimce ni to wannan shine abinda ake son a ci shi yasa aka ce innahum hum tare da ana cewa innahumul mufsiduna wannan malam ya kawo shi kuma mun kawo asali kenan daga ilimin balaga da ilimin usulul fiqhi wannan mas'ala ta samu asali yan uwa musulmai za mu tafi gaba mas'alan mu ta gaba har yanzu dai tana cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha mas'ala ce ta tara fa'in ƙila, Malam ya ce idan aka ce, kai faƙala Allahu ta'ala, ya aka yi Allah ya ce, Allahu ya bihim, Allah yana musu izgili, walistihza'u shi ko izgili min babil abafi yana daga cikin al'amurra dangin al'amurra na wasa, wasu da izgili wa huwa ƙabihun mummuna ne kenan, wallahu ta'ala munazzahun anil ƙabih. Allah kuma wato ya tsarkaka daga ababen da suke munana tunda an ce Allah yana izgiri to anan sai malam yace qulna zamu ce summiya jaza al-istihza'i an sanya mu sakamakon izgiri istihza'an izgiri ne mushakalatan saboda ya zo tamkarsa ta fuskar wato lafazi ma'ana kenan yayi kamanceceniya da shi ne kawai amma hakikatan ba haka bane ka ƙaulihi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha a cikin suratu shura aya ta arba'in sakamakon mummuna mummuna alhali ko mayar da martani ko sakamako ka karbi haƙƙin ka ai ba mummuna bane idan mutum ya zalunce ka ka karbi haƙƙin ka ba a ce mishi mummuna ne to amma sai Allah ce waje za'u sayyi'atin sakamakon mummuna sayyi'atun mithluha mummuna tamkarta falma'ana malam yace abinda ake nuhi Allahu yujazihim Allah zai sakanka musu jaza istihza'ihim sakamakon izgilin da suka yi to anan mun ji abinda malam ya faɗa to wannan min babil mushakala abu ne wanda yake akwai shi a ilimin balaga shine a kawo makarima suna saboda ta yi kuma da suna cikin alkur'ani kuma akwai shi malam ya kawo wannan aya wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sannan kuma a cikin suratul baqara har yanzu Allah yake cewa faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum duk wanda yi muku ta'addanci ku yi masa ta'addanci a'a yana nufin ku sakanka masa domin ta'addanci abu ne wanda Allah baya son shi wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kina an sanya ma wancan ta'addanci suna ta'addanci saboda an zo da kalima ta ta'addanci shine suke kira mushakala kamar yadda yazo a cikin fadar kuma usulubi ne na larabawa kamar yadda yazo a cikin wato wani baiti na wani balarabe قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قل تطبخوا لي جبة وقميصا قالوا اقترح شيئا سكتي ك faɗi wani abu an gane ko ma'ana ka nemi abin da kake bukata nujid laka tabkhahu za mu dafa maka shi da kyau kenan mutum ne ya je wajen yan uwansa ko abokanansa ko ya sabka bako a wani wuri to mutanen sai suka ga yana da bukata sai suka ce ka faɗi irin abincin da kake so mu dafa ma sai ce qul tutbakhu li jubbatan wa qamisa sai na ce ku dafa min riga da wando ma'ana kinan bukata ta ba abinci bane shine riga da wando kaga ya ce itbakhu li a dafa masa dan saboda sun ce iqtarih shay'an nujid laka tabkhahu saboda can sun faɗi cewa za a dafa sai zancen dafuwa amma ba da dafawa yake nufi ba to don haka Allah ya sanya ma izgilin su suna zai yi musu izgili saboda sun faɗi cewa za su yi izgili kenan da aka tambaye su وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم innama nahnu mustahzi'un kaga da idan suka haɗu da masu imani za su ce mun yi imani amma idan suka koma zuwa ga shedanun su ko shugabannin su za su ce inna ma'akum ai mu muna tare da ku innama nahnu mustahzi'un ai mu izgili ne mu kai musu mu muna nan tabbaci akan izgili to wannan shine sai Allah ce Allahu yastahzi'u bihim kenan malam ya shi akan mazhabar da ya tafi shine cewa saboda sun ce suna izgili to anan akwai abu guda biyu da nake son na ƙara duk da ke wasu zo cikin littattafai ba ina maimaita wannan saboda kada mutum ya sami waɗannan littattafai ya zo ɗan su bayanai sun zo kuma na ce muna aiki ne da waɗannan littattafan ya ce a'a an ƙara wani abu wanda baya ciki a'a akwai lokacin da nake ƙara waɗansu mas'aloli waɗanda ina ganin suna da muhimmanci kuma Allah ya sa sun halarto ni mas'ala ta farko shine cewa Allah subhanahu wata'ala da ya ce su sun ce inna ma nahnu mustahzi'una mu masu izgili ne ma'ana mun tabbata to sai Allah ce Allahu yastahzi'u bihim Allah zai musu izgili su sun kawo jumla ismiya wadda suke nuna su tabbatattu ne akan izgili amma wajen Allah sai Allah ce Allahu yastahzi'u bihim ba Allah ce Allah ce Allahu yastahzi'u bihim bai ce Allahu mustahzi'un bihim ba me yasa bai kawo jumla wato wajen wajen na Allah sai ya kawo fi'ili bai kawo suna ba alhali ko nuna abu ya tabbata ma'ana ana ganin a tsarin zance ya fi a kawo sai malaman balaga ta alkur'ani suka ce in Allahu yastahzi'u bihim Allah yana musu izgiri saboda nuna yastahzi'u fi'ili ne mudari'i yana nuna abin yana faruwa daga lokaci zuwa lokaci abu ne tabbatacce kuma ana sabunta shi kenan yafi zafi suna izgiri da manzanni suna izgili da ayoyin Allah suna izgili da masu imani to shi ko kullum Allah yana sakanka musu kaga sai nuna su nasu abu ne wanda yake ya tabbata ya tsaya amma kuma na Allah ana masa ko da yaushe ana sabunta shi sai zamanto ya fi nasu ban sani ba ko mun fahimci wannan sannan su can da suka haɗu da masu imani sun ce amanna mun yi imani kaga abu ne wanda yake ya riga ya wuce mun faɗa amma mustahzi'una sai suka nuna sun tabbata to shi yasa kuma aka kawo abin da ke nuna tunda su masu imani ba su san halin su ba amma sai aka nuna Allah yana izgili da su waɗansu daga cikin malamai suka ce kenan malaman aƙida su ko sai suka ce a'a wanga ba min babil mushakala bane wato su abin da suka fahimce shi wato sakamako ne sai suka ce to irin waɗannan sifofin wato ana kiran su as-sifatu al-mutlaqa bil qaidi ana sa musu ana danganta su zuwa ga Allah amma tare da an yi musu qaidi ma'ana ba a cewa Allah yana izgili kawai ko kuma a ce Allah mai izgili ne min babil ikhbar ba sifa ba domin ba a sanya ma Allah suna suna ko sifa sai wanda ya zo a cikin nassi to amma da ce Allahu yastahzi'u bihim to idan min babil ikhbar ne muna cewa Allahu mustahzi'un sai suka ce mutlaqa bil qaidi a wajen malaman aqida ai Allahu mustahzi'un biman yastahzi'u bil ladina amanu Allah yana izgili ga wanda yake izgili da masu imani sai suka ce to duka irin waɗannan sifofin idan suka zo waɗanda suke nuna abu bai dangantu zuwa ga Allah ba to za a yi masa kaidi irin yadda zai dace da Allah to shi ma wannan akwai saɓani a cikinsa domin waɗansu malamai sun tafi cewa a'a akwai lokacin da zai zo ba tare da sai an yi masa kaidi ba a cikin suratul a'raf Allah yake cewa afa aminu makrallah shin kafirai sun amince ma makircin Allah kaga bai kawo na an yi makirci ba sai Allah ya mayar da martani sai suka ce to idan ya zo a cikin nafsi kawai Allah ya itlaqin sa sai mu yi itlaqi wadan suka ce a'a saboda kafirci makirci ne shi yasa ce afa aminu makrallah kenan shin sun yi ma nasu makirci shin suna ganin Allah ba zai mayar musu da martani ba haka wadansu malamai suka kaddara sabani ne na malaman aqida da tafsiri wallahu ta'ala alam amma a cikin alqur'ani wannan yana da yawa kaga Allah ce innahum yakiduna kaida wa akidu kaida kafirai suna yin makirci ni kuma ina mai musu makirci ma'ana ina mayar musu da martani kamar abin da malamai dai suka faɗa sannan kuma zaka ga ayoyi da dama sun yi bayanin wannan wa idh yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kaga Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idh yamkuru bika allazina kafaru ka ambata ko ka tuna lokacin da kafirai suke shirya maka makirci a darun nadwa an gane ko wato sun shirya yadda za su karewa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da da'awarsa li yuthbituka su tabbatar da kai ai ma'ana su daure ka aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuk ko su fitar da kai dama duk wanda yake da awa akan tafarki na gaskiya kuma ya jajirce waɗannan ababen guda uku za a iya tattaunawa akan su sai Allah ce wa yamkuruna wa yamkurullah suna makirci Allah yana musu makirci ma'ana yana mayar musu da martani kamar abin da dai malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam ‘yan uwa waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a Allahu ya stahzi ubihim ba wai an sanya mishi suna sakamako bane lalle tabbas Allah zai musu izgili ma'ana a nan duniya Allah zai bayanin makircin su an gane ko ko kuma idan suka faɗi wata magana sai Allah ya sa a mayar musu da martani misali da Allah subhanahu wata'ala da suka ci la tanfiru fil har kada ku je ku yaƙi a cikin lokacin tsananin zafi yaƙin tabuka misali da kuma duk lokacin da za a aikin Allah wani zai ga aikin wahala ne sai Allah ce qul naru jahannama ashaddu harra ka ce musu wutar jahannama ita ce mafi zafi kaga wannan martani ne izgili ne aka mayar musu da izinin ubangiji sannan kuma a kiyama ma Allah zai musu nan a duniya misali ayoyin da suka yi bayani kan ɗabi'o'insu kuma a ranar tashin alkiyama Allah zai sa a yi musu izgili za su lokacin da suka shiga wuta ko kafin su shiga za a zo lokacin da haske suna tare da masu imani sai su ga hasken nasu ya bata misali inda Allah ce yawma yaqulul munafiquna والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ولا وراءكم فالتمسوا نورا كاغا يوم يقول المنافقون والمنافقات راند منافقي واتو مزاجي مزاكينا والمنافقات da munafikai mata za su ce lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani unzuruna ku dan saurara muna naqtabis min nurikum za mu ɗiba ko za mu ɗan tsakana ko za mu amfana min nurikum da haskenku ƙilar ji'u wara'akum sai a ce ku koma baya faltamisu nura ku je can ku nemi haske kaga wannan magana izgili ce kuma da izinin Allah aka yi musu ita ita ma za ta zamanto kinan Allahu yastahzi'u bihim kuma za su nemi fita za a wato idan suka nemi taimako na ruwa za a ba su ruwan zafi wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhun duk da yake da kafirai da munafikai duka sun yi tarayya anan amma munafikai suna ciki ina fata an fahimce ne kawai ne ce to ai waɗannan ayoyi suna magana ne kan kafirai a'a su ma munafikai kafirai ne a batini muminne ne a zahiri kuma kiyama duk abin da ya shafi kafirai zai shafe su kenan duk abin da za a gaya ma kafirai suna ciki ina fata an fahimce ni to don haka dai yan uwa magana ta izgili waɗansu malamai sun tafi cewa hakikatan za a yi izgili da su sakamako ne cewa sakamako ne duka ɗaya ne dai sakamakon abin da aka yi musu ne kuma hakikatan za a yi musu izgilin kenan ba maganganun su ci karo da juna ba wallahu ta'ala a'lam kenan idan an danganta shi zuwa ga Allah idan aka yi da umarnin Allah ko mala'iku ne suka gaya musu ko annabawa ne ko masu imani ne duka dai ɗaya ne ma'ana wanda Allah zai musu kai tsaye da kuma wanda Allah zai bada umarni duka dai da umarnin Allah aka yi da fatan ɗaliban ilimi za su fahimci wannan Allah ya ganar da mu Matsala ta gaba wanda kenan za mu bar wannan littafi za mu koma cikin wato littafin daf'u ihamil iqtirabi an ayatul kitab domin yanzu shine jerin aya zai dace da nashi mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada nara mathaluhum misalin kafirai ka mathalil ladhi istawqada nara kaman mutumin da ya kunna wuta ne allazi ina nufin mutum daya to sai malam yace afrada fi hadhihi al-aya ad-damira fi qawlihi istawqada ya zo da damiri na wanda ya kunna wuta ko ya cinna wuta ko ya hasa wuta mutum ɗaya. Amma wa fi ƙaulihi, amma da ya zo wajen faɗar Allah in ji malam wa fi ma haulahu da kuma ma haulahu kaga bai ce ma haulahun ba mutum ɗaya, amma wa jama'a damira sai ya zo da damiri na jama'a fi ƙaulihi zahaba Allahu bi nurihim Allah ya tafiyar da haskensu wa tarakahum bai ce wa tarakahu ba ya bar su fi zulumatin a cikin duffai la yusiruna ba sa gani ko ba su gani ma'a anna marji a kulli hadhihi ad-dama'ir shay'un wahid tare da cewa makoma wannan damiri guda ne wa huwa lafzatu alladhi alhali shine lafzi na alladhi min qawlihi wanda yace masaluhum misalin su ka masalin ladhi istawqada nara kama wanda ya cinna wuta to anan malamai sun yi maganganu daban-daban a gurguje saboda lokacin namu yana hararen mu waɗansu daga cikin malamai sai suka ce shi allazi asma'ul mausula cikin nahau da man da ma da allazi da allazani da allazina suna kira asma'ul mausula da alla'i da sauransu idan aka kalli lafazinsu wani lokaci wanda ya zo na mutum ɗaya ne ko na mutum biyu sai a gane cewa lafazinsu na mutum guda ne idan na mutum guda ne man tana nufin mutum ɗaya ma tana nufin wani lokaci abu ɗaya allazi tana nufin mutum ɗaya to amma in an kalli ma'anarsu wani lokacin suna iya shafar kowa da kowa musamman in sun zo cikin hukunci na shari'a in ba akwai mutumin da ake nufi da su ba a cikin tarihi to kaga anan an kalli allazi mutum ɗaya ne amma ma'anarsa tana ɗaukar jama'a sai Allah ce zahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun kamar yadda Allah ya ce wallazi ja'a bisidqi wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata shi sai ce ulaika humul muttaqun bai ce hadha huwal muttaqi ba kaga bai ce wannan shine mai jin tsoron Allah ba alhali kuma ulaika humul muttaqun ya koma jama'a wannan aya tana cikin suratu zumar aya ta 33 kamar kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wadanda kuka yi imani kada ku bata sadaqokinku bil manni da wato alman shine wato gori wal adha da cutarwa kallazi yunfiqu malahu kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ri'a annasi wato dan ganin mutane don riya wala yu'minu billahi wal yawmil akhir a ƙarshen aya sai Allah ce fa masaluhu ka masali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fa tarakahu salda sai Allah ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu bai ce la yaqdiru ala shay'in mimma kasabu ba kenan kaga wannan ya nuna cewa allazi tana iya zakko bi ma'ana ta wato aljama'a yan uwa lokaci yayi muna halin sa ba za mu samu kare wannan mas'ala ba sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya bamu iko ya kaddara za mu zo mu karasa wannan mas'ala din mu yi bayanin ta insha Allahu rabbul alamin abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh